إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اعلموا أن من أعمال البر والخير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقد حث الله سبحانه وتعالى وحرض المؤمنين عليه وأجزل الثواب وعد بخير وعد لمن قام بالدعوة إليه وهي وظيفة خير الناس وهم الأنبياء والمرسلون قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال تعالى أيضا ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ووصف المؤمنين بهذه الصفة حيث قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال الله سبحانه وتعالى أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وبهذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى يتبين لنا وجوب دعوة وجوب دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبجانب هذا كله لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى أن تقعد عن الدعوة إليه فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا ثم لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أخرجه أبو داود اللهم اجعلنا من القائمين بهذا اللهم اجعلنا من القائم بما أوجبت علينا خير قيام وجعلنا دعاة إليك وارزقنا الإخلاص في السر والعلن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله شديد العقاب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون تحتاج إلى التعاون والدعم والإنفاق والدعوة تحتاج إلى أموالكم أيها المسلمون وتحتاج إلى ملكاتكم وطاقاتكم أيها المسلمون وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير مثال لكم فأبو بكر الصديق وعمر بن وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وسائر أغنى الصحابة أنفقوا أموالهم ابتغاء مرضات الله فرضي الله عنهم وبشرهم بالجنة وخال بن وليد وبراء بن مالك وعمار بن ياسر وبلال بن أبي رواح استعملوا ما لهم من ملكات استعملوا قدراتهم الحربية فقبل الله منهم فرضي الله عن الصحابة أجمعين فانحضوا أيها المسلمون فانحضوا أيها المسلمون وابذلوا وابذلوا ما عندكم من طاقات فإن إخوانكم الأعراب في فتنة عظيمة فالنصارى والقاديانية والشيعة ما زالوا يبذلون وسعهم ليردوهم عن دينهم وأنتم قائدون في بيوتكم مستمسكون أموالكم ساكتون عن دينكم وقد قال الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فالله الله في دينكم الله الله الله في إخوانكم العرب اللهم نسق الهدى والتقى والأفاف والغنى ‘yan wa a gurguje a abinda hudba take fada wani aiki ne da allah maɗaukakin sarki wajabta musulmi musayin cewa daga cin ayyukan ɗa'a wanda suke kai mutum kusa ga allah maɗaukakin sarki ayyukan biyayya wanda allah ya wajabta mana kuma ya kwaɗatar da mu musulmi a kansa kuma ya sanya lada mai tarin yawa kuma yi alkawari mai alkhairi mai gwabi ga duk waɗanda suka tsaya da wannan aiki shine da'awa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zuwan mutane musulmai da kafar zuwa ga Allah maɗaukakin sarki musulmai dai suna bukata a karantar da su addini a taimake su addinin su ya tsaya daga cin abubuwan da suke bukata shine a je a karantar da mutane a kuma mutane da yawa suna nan a ƙauyuka waɗanda jahilai ne mu ko muna nan a nan gari muna ta rikici akan wasu abubuwa yan uwa musulmi babu shakka yan uwa musulmi suna na ƙauyuka wani bai iya alwala ba bai iya sallah ba bai iya wankan janaba ba bai san hagu da dama ballanta na qablil ba'adi amma muna nan a zaune a gari ba abin da muka yi sannan yan uwa musulmi sani wa'annan wayan da'awa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki tana nufin kuma mu je mu kira waɗanda ba su fahimci addinin Allah ba su zo su fahimci addinin Allah su gaskin shi mu gaya masa alkhairan da ke ciki mu kuma gaya masa haɗarin da ke cikin barin addinin Allah maɗaukakin sarki wani daga cikin da'awa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan ƴan uwa musulmi ba kwa tuna ba ku ne fa Allah ya jinjina muku ya faɗo kalma alkhairi akan ku musulmi yace kuntum khaira ummatin ukhrijar linnasi ku ne mafi alkhairin al'umma da aka taɓa fitarwa don amfanin mutane me alkhairin da ke cikin ku shine ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abin da yake mai kyau wa tanhauna 'anil munkar kuna hana abin da yake mai kyau wa tu'minuna billah sannan kuma kuna imani da Allah madaukakin sarki Allah ya ce walau aman ahlu kitabi ma abota littafi wa nasara da a ce sun yi imani sun yi wannan abin lakana khairan lahum da hakan ya zama musu alkhairi yawa musulmi Allah da ya ce akwai mu'mini da a cikin su amma wa aktharuhum fasiquna yan wa musulmi hawayo Allah madaukakin sarki yana ba mu umarnin cewa wal takum minkum umma yad'una ila khair a samu al'umma daga cikin ku suna kiran mutane zuwa alkhairi babu alkhairin da ya fi zuwa ga addinin musulunci a kwatanta mutane yadda sunan manzan Allah take a gaya masu tsantsan addini a gaya masu alkhairin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zo da shi a gaya masu alkhairan da annabawan suka zo kafin manzan Allah suka kira za gare shi shine bauta Allah addinin Allah kadai ta Allah shi kadai Allah ce to ku wal takum minkum umma yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi cikin ku a samu al'umma suna kira zuwa alkhairi suna umarni da abin da yake mai kyau wayan hawan al-munkar suna hana mummuna Allah ya ce ulaika humul muflihuna wayannan al'umma da su dauki ragama wannan aiki Allah ya ce su ne masu samun babbar raboran alkiyama Allah ka samu a cikin su sannan hawayo Allah madaukakin sarki ya siffata mu'mine wanda imanin sai cika cewa wal mu'minuna wal mu'minat mu'mine maza da mata daga cin siffar su shine ya amuruna bil ma'rufi wayan hauna al munkari suna umarni da mai kyau suna hana mummuna mummuna wanda yana cewa aikin umarni mai kyau da hana mummuna da awa zuwa ga Allah aiki ne da shafi dukkan wani mumini mace da namiji ko akwai rawar da zai iya takawa Allah ya ce wa qimuna sala mu'mini suna tsaye da sallah suna yin yadda aka ce wa yutuna zakka suna ba da zakkarsu wa yudiuna Allah wa rasula sannan masu da'a ne ga Allah da manzansa wa ulaika Allah ce waɗannan mutane masu wannan sifofin sayarhamuhumullah babu shakka Allah zai tausaya masu zai ji kansu zai sanya su a cikin aljanna inna Allah Allah azizun hakim yayin wa musulmi fadaka lalle babu shakka wannan duk abin da muke karantawa da ni da kai da dukkan al'ummar musulmi ake magana kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin sautin Yusuf yake cewa wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ga yawan mutane wannan hanya ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah madaukakin sarki ala basira a bisa basira ana wa mani taba'ani da duk ni da wanda duk suka bi ni wannan shine aikin mu adda'awatu ila Allah ala basira wannan wajibi ne akan musulmi zama suna kira zuwa ga Allah tare da ilimi sannan kakka ce kuma kai baka da ilimi zamu ji a can gaba cewa kowa da irin abin da Allah ya sauƙaƙe masa sai amfani wajen zuwa kira zuwa ga Allah madaukakin sarki kun ga wannan yana ce mana wajibi ne da'awa zuwa ga Allah sannan a wani bangaren kuma Allah madaukakin sarki ya tsorata sosai game da mutane su zauna ba sa kira zuwa ga Allah ba su umarni da abu mai kyau ba sa hana mara kyau kowa ya zauna ma har a lashi a narke gaba daya inda Allah ya ce Allah ya tsino bani Isra'ila saboda mene ala lisani da a harshen Annabi Dawud da Isa dan Maryam me yasa saboda saban Allah da kuma ta'addanci da suke yi Allah ya ce saboda ya kasance la yatanahuna amunkar ba sa hana mummunan aiki fa'aluhu madadin haka masu waga suna aikatawa ɗin ‘yan uwa musulmi kan mu zauna mu zan ba za mu ga umarni da mai kyau ba ba za mu kira al'umma zuwa ga Allah ba ya zama ma mu da mu za mu haɗa baki ana shari ana cutar da al'umma musulmi a baka kuɗi a baka mukami a baka matsayi a haɗa baki da kai a cutar da yan uwa musulmi a ba da damammaki ga ƙauyuka kana da gacin ƙauye ka ba da dama a je a kafa wasu cocina a kafa wasu da'awoyi wanda suke rusa addinin musulunci saboda an ce da kai yin laɓe kawai an ɗauko su an baka an ba garman loma ko menene ko kai ne gwamna ko kai ne ciyaman ko kai ne shugaban ƙasa wajibi ne mu sani kada da mai sakaci a yada wani banna a yada abin da su addinin musulunci ga al'umman musulmai alhalin muna gani Allah ya ce waɗannan an tsire musu sakamakon wannan sakaci da suke yi hasali madadin mummunan aikin sa hana ma sai ga suke aikata shi Allah ce tir da abin da suna aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga mana yana mana gargadi sosai cewa idza tabayatum bil ina ya ku musulmi darna ka koma kuna cinikin ina shine ciniki na kasuwanci na dabara abinda Allah ya haramta ku yi sam kusan da ku yi kwaskwarima ku halasta wa kanku misali kudin haram na gwamnatin tarayya ko na lokacin gamin kawai na ne sai ku yi wayau ku cike takardu a cike kwangila a cike kaza a cike kaza ko kuma mene ku yi dabara sai a ce to ai wannan an samu an samu due process kun faɗi due process an sa amma ku kun da ku due process din ya koma aljihunku wallahi kuna wannan kun shiga uku in ku koma a cinikayya kuna da babaru kuna halin saukan ku abinda Allah ya haramta babu shakka wannan bailu ina ne yana da sifofi da malamai suka bayani shine a dunkule yin dabara wajen halin sauwa kai abinda yake haram ne a asalin sa duk sanda ku koma kuna yin haka annabi ya ce kuma kuka koma kuka koma kuka tare wa kiyo ya zama kowa gona banda yan kinnafa sun da mutane gonaki sun fara yawa a ko ina kowane alhaji kowane mai mukami ko mai yana da gona inda yake kiwon kaji yana kiwon zabi yana kiwon kifi yana kaza kaza shagalla shi dai ita ce wannan gona ina ka fito zan je gona ina ka ke daga gona nake annabi ya ce da ku kamin wannan abun waraditun bizar ko koma noma ta ƙasa ku noma masara ku noma kaza ana ta samun kimiyya ya zama wannan shine shugulin shagil nakum wa taraktumul jihada fi sabilillah ko kai watsi da yin jihadi wajen ɗauka addinin Allah in an ce jihadi ba zo za a ɗauki takobi da makami an ji an yaƙi ba wannan abin da muke kira zuwa da auza ga Allah jihadi ne karantawa jihadi ne taimakon musulmi mutane shiga addinin musulunci wannan jihadi to sanan aka ce kun watsi da wannan abun ba shine damuwar ku ba Allah ce annabi ya ce sallallahu alaikum zullan Allah zai sa muku kaskanci kuma ba zai cire ba sai kun koma kan addinin ku sai kun koma kun gyara wayannan abuwa musulmi mai kwari mu gyara wayannan abuwa da muke yan uwana musulmi mu sani cewa lalle ilallan hawaye ita da zuwa ga Allah wani abu ne da ke bukatan aiki na gaba daya don haka Allah maɗaukakin sarki ke ce mana ma wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku ringa taimakon juna akan yin wa Allah maɗaukakin sarki da'a da kuma jin tsoron Allah maɗaukakin sarki don haka ya ku ƴan uwa musulmi ku sani da'awa zuwa ga Allah tana buƙatar taimakon dukiyarku tana buƙatar da'aminku tana buƙatar ku ciyar da awa zuwa ga Allah tana buƙatar kuɗinku da awa zuwa ga Allah tana buƙatar ƙwarewarku da awa zuwa ga Allah tana buƙatar ofisoshinku da awa zuwa ga Allah tana buƙatar muƙamanku da awa tana buƙala tana buƙatar sarautar da kuke da ita lalle ba aiki ne na ustazuwa na ba da malam ware duka aiki na gaba daya tana buƙata zuwa gare ku da awa zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda in ba ku tsaya kun yaka ba babu shaka za ku sha tuma zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki ‘yan wana musulmi ba za mu kalli sabon manzan Allah ba irin suke suka taimaka manzan Allah suka tsaya da wannan wajibi nasu iyakar tsayawa ashe abubakar siddiq bai isa zama abin koyi gare ku masu wadata ba ashe umar faruk da usman bin affan da abraham dan auf da mawadatan sabon manzan Allah ashe ba sun tsaya da dukiyarsu ka'in da na'in sun taimaki Allah ba ashe wa'annan mutane ba sun ce da dukiya don namiyar da Allah ba ashe Allah ba ya ce ya yi da su ba ba ashe Allah madaukakin sarki ba ya musu bishara aljanna ba na'am dukkan wani abuwa Allah ya musu bishara ya ce ya yarda da su kuma sai da shi ya ce ya ba su aljantin suna rayuwa sakamakon abin ka tsaya da shi na ka'in da na'in zuwa da'awa zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan kaka ce baka da kuɗi kaka ce kai ba malami bane a akwai rawar da zaka taka cikin saba akwai wanda su ba masu kuɗi bane su kuma ba wasu malamai bane irin can ga irin Khalid ibn Walid daga bayan musulunta akwai irin Bara ibn Malik akwai sauran sojoji waɗanda su abinda Allah ba su iyawa ƙwarewa a wajen fagen yaƙi don haka can suka ƙarar da rayuwarsu a wannan abin da su Allah maɗaukakin sarki ina Bilal ibn Abi Rabah abin da zai iya shine taimakon manzan Allah ya kira manzan Allah sallah saboda Allah ba sauti ya amfani da sautinsa wajen taimakon Allah maɗaukakin sarki in manzan Allah zai fita ya ɗauki takalmi ya wannan ina isin Ammar bin Yasir haka suka ci gaba da sabon manzan Allah kyakkyawan koyi ne kowa akwai irin rawar da ya taka kai ma akwai rawar da ka taka ya kai dan uwa musulmi kakka ce a wallahi tallahi ina ga muku yawan musulmi da awa zuwa ga Allah tana bukata aiki na jama'i mu duka ba zai a ce a bar usazu wani ba da wani wani su kaɗai za su yi don haka ya ku yan wana musulmi ina kwaɗaitar da ni da kaina da ku gaba ɗaya cewa mu yunƙura ga dangadan mu baza abin da Allah ya sauƙaƙe mana duk ikon da muke da shi yan uwanmu ƙawayawa suna can cikin fitina suna cikin fitina muna gani ana sawa a bidiyo amma zukatan ba sa rarawa ba sa iya komai ana mai da musulmai kafirai muna ji muna gani za a samu bafalatani wanda kaka mai yawa da kakan shi ma da shi aka yi yaƙi yana ƙarshen tuta shehu ɗan hodiyo baban shi watakila wani amir ne kwamanda ne na musulunci yau ga za shi ta koma kiristanci yau ga za shi ta zo ta koma kafirci muna ji muna ganin abu a cin garo mu ake wani abu in ka je ƙauka ga sana ana ta ruddatar da su a gina masa rijiya da kuɗi a gina masa ƙaramin asibiti da kuɗi a ɗan kai masu rijiya to ko da ba mu haka ba a ɗauki nauyin masu da'awa hukumomi da masu ƙarfi suke musu goya musu baya a je a karanta mutane addini wannan ya gagara muna je muna gani yan suna zama riddaddu mun yi tafiya zuwa ƙasar Nijar muna wucewa ga signboard signboard da masallatai 'yan ƙadiyaniya wanda ijma'in malaman al'umma musulmi ne gaba ɗaya cewa ƙadiyaniya 'yan ahmadiyya abinda aka san da su kenan wayannan kafarai ne suna mai da mutane kafarai ga tocin Nijar ƙasar Nijar gaba ɗaya kashi 99 musulmi ko kace kashi 100 amma da abu ya fara canzawa saboda mu musulmi mun zauna duk kuɗin mu mu rike kuɗaɗen ba za mu ba da su ga Allah madaukakin sarki yan wa musulmi sani cewa fa wannan matsala ce Allah zai tambaye mu akan waɗannan matsala da wannan haƙƙi da yawa mu suke da shi akan mu ko da ba musulmi bane suna da haƙƙi mu je mu karanta musu addinin musulunci ballantana musulmi ne abinda ake bukata shine mu iya zauna da su a cikin addinin musulunci ma gaba daya mu mun zauna a gidajen mu kowa ya rike kuɗin shi katakam ba zai bada ba kowa ya rike mukamin sa ba zai bada ba kowa ya ja baki ya shiru ina yan bokon mu ina lauyoyi ina wanda suke yi turanci ina wanda suke da malaka iri-iri dan me ba za ku hutu aikin addini da ku gaba ɗaya ba an ce ku adkin addini na malamai ne kadai ku ma kuna kaci aljannan ba ku ba aljanna kuke so ba su kadai suke shiga aljanna suke bukata aljanna ko ku kun yafa aljanna ta sun ustaz da malam ne gaba ɗaya dole kowa ya tashi aikin da yake kansa ku taimaki addinin Allah duke ku ku daina zama a gida ku fito a yi da ku Allah samu dace Allah madaukakin sarki an cike ko da wannan abun Allah ya mana alƙawari cewa lalle duk abin da muka dauka muka ce na dukiya don kwari sai Allah ya maida mana ba wani abu zaka dauka single ka ba Allah ko mun yawan shi face sai Allah baka Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqina duk abin da kace ko menene Allah zai maida muku kai baka san Allah shine mafi alkhair masu arzutawa ba don haka muna fatan Allah ka azurta mu dukiya ta halas Allah ka fadakar da mu almuslimi ga irin hadarori da suke tinka mu da bala iske tun karo mu ka ba mu ikon tsayawar abin da ka wajabta a kanmu ya Allah ka ba mu dagewa da jajircewa wajen tsayawa a kan addininka ka ba mu jajircewa dagewa ka sa mana tunani ka sa mana tausayi ka sa mu da damuwa ga abubuwan da suke faruwa ka buɗa mana hanya ka haskaka mana ka ba mu ikon gyara abin da muke shi a kai ka taimake mu ya Allah waɗanda ƴan uwa musulmi suke garuka Allah ka mana maganin fitintunu Allah ka tsere masu imanin su Allah ka tabbatar da mu da su akan addinin musulunci yan wa musulmi akwai wasu batun da ke faruwa wanda ba su alakanta da hudu ba amma yanzu nake faruwa a wannan makon da muke ciki akwai wata masifa ta tafi da musulmi malamai suka cewa mautul alimi sulmatun fil islam mutuwar malami wato gibi ne a cikin addinin musulunci akwai wani babban malami a ƙasar saudiya a sheikh salih lahaidan ya ga cin manyan malamai suka cin manya-manyan wato ya taɓa riƙe majalisa alƙalan alƙalan ƙasar saudiya gaba ɗaya malami ne sunna mai karanta rashi tun da ya tashi aikin da yake kenan a wannan karan allah ya masa rasuwa a wannan sati ranar juma'a muna fatan allah gafarta masa allah ji kansa da rahama malami ne wanda yake rabbani wanda ke tsaye ga dangadan akan addinin musulunci allah ya sa wannan hay'atu tarfi da aka a wannan wancan watanni da suka wuce wato taron biki da aka yi wannan sarki na saudiya ya gayyato mata da samari da 'yan iska suka zuke biki da wata kungiya wata ministry mai suna haitar fi a kasar saudiya ya daga cin mutane suke bayani akan cewa wannan abu bai dace ba kuma ba za a yi ba wanda ke wannan abun ba dukkan wanda suke wannan abun ba daidai suke akan abun ba yayi bayani gwargwado wanda ya karfa musulmi kuma ya gwasila wannan mummunan aikin da aka yi muna fatan Allah ya canja rahama sannan yan wa musulmi wannan kasa ta saudiya ita kadai ce kasar da ta rage a duniya wadda ke makon addinin musulunci da manzan Allah zo da shi su kadai ne suke da'amawa su gina masallatai su taimaka su ɗebi ɗalibai su karantar ita ce a ƙasa tilo da ta rago musulmi ahlu sunna muna gashin bala'i ya karo ta matsaloli suna ta shingo ta ana ƙwar a rusa su a halaƙiyyan diniyan iktisadiyan ta kowane ɓangare su ake sai an karya su yan wa musulmi suna buƙatar addu'a mu wannan ƙasa ta saudiya wallahi tana buƙatar addu'a mu ba shar bane ba zama gulmansu ne a gabanmu ba don in aka karya ta wata ya shafe mu akalla shine a hana ka zuwa aikin haji a hana ka umara kana son zuwa sai dai ka gani a talabijin akalla wani masallaci da wani malami suka dauki nan sai ke karantawa a rusa wannan abun kuna ganin da yadda aka lalata da saudiya tana shigowa ta gina masallaci dauki noyi a je kauyuka a karantar amma saboda lalacewa abubuwan suka faruwa gashi nan an hana wani abubuwa din don haka kasar saudiya jama'a tana bukatar addu'ar mu muna mata addu'a Allah madaukakin sarki ka tabbatar da su a digadigen su ya Allah duk abin da zama musu matsala Allah ka shige musu gaba ka magance wannan matsala din duk wanda ya matsala a ƙasar Saudiya ya ruguza addini ko ya kawo canji a cikin addini da ake da shi Allah kai maganin sa kafi kowa san da za a yi yan wa musulmi yanzu ina zuwa na zauna nan malam ke ga mun cewa akwai wata masifa da ƙara atomar a Najeriya cewa malam Dr. Ahmad Bamba na biyu ke cewa Allah ya masa rasuwa haka ne malam Suleiman yau din nan wannan kuma daga cikin wata masifa mu da mutanen masu yare masu magana Hausa ta faɗo mana mutane sun san kowaye Dr. Ahmad Bamba malami ne na sunna mu mun karu da shi ta wurare daban-daban malamanmu sun kare shi ya zama malamin malamai a garin nan kuma ya zauna ya karanta da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga mataki na farko har yanzu yana karanta da in ba na manta ba sunan darimi a sharhu sunna na Imam Bagawi duk ya karanta da Bukhari Muslim Abu Tirmidhi duk wanda ya karanta da su ya yada addinin musulunci babu shakka wannan abu ne na takeici tsakanin da Allah abun bakin ciki ne sai dai ba yadda zamu da hukuncin da Allah madaukakin sarki babu shakka rawar mu Dr. Ahmad abun bakin ciki ba mu jin dadi damuwa ce aran mun san wani gibi ne aka bari wanda cike shi na da wahala wayannan manyan dattawan malamai wancan shekarar 90 ba kadan wannan shi ma ba zai gaza wani abuwa ba suna ta mutuwa kuma ba su bar wasu irin su ba matsaloli a cikin addinin musulunci don haka ƴan uwa musulmi wallahi mu tashi mu abin da ya kamata a ɗaiɗaikun mu a mu gaba da ka tashi ka gyara kanka saboda fitintunu haka za su ringa faruwa annabi ya gama cewa ƙarshen duniya abin da ka faruwa kenan za a ringa tsince malamai za a ringa tsintsince malamai haka nan za a ɗauke ilimi in Allah ya fushi sai ya ɗauke ilimin sai bako da ƴan kaya-kaya ‘yan kiya-kiya waɗanda ba su iya ba su hagari su ne malamai a gabanku da jahilci su hagari su ne shugabanni su ne ‘yan siyasa sai zama suna ba da fata da jahilci su batattu kuma su batar da mutane su ja mutane zuwa ga bata wani ga cin alamun tashin kyama kuma babu shakka kamar da salil fauzan fauzan ke faɗa wannan mace-macen da irin malamin fa yana ga cin alama ya ce yana ganin fa wannan zamanin ya fara ga wannan lokacin fa tun mutuwa su bin baz albani da usaimin da su shaƙiɗi to ga wasu tabi wanda suka bi ba su gasar su ma suna tafiya kuma ba a mai da galiban irin waɗannan mutanen sai in kiya-kiya wanda ba sa iyawa sai karin bayan da iya yi muna fatan allah maɗaukakin sarki ka ji kanmu ka gafarta mana ka ɗauka addinin musulunci ya allah ka sa mu cikin mutane na gari allah ka sa mu gama lafiya ka mana kyakkyawa gamawa allahumma zikra ikhlasa wa sirra fi umri kulliha rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد